الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi sha hudu ga watan sha'ban shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya ashirin da takwas ko ok shi wanda ya hudu ashirin da takwas ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba a manta ba satin da ya gabata mun tsaya darasi na biyu a cikin suratul luqman yau za mu tashi darasi na uku aya ta ashirin da tara muna da kowa ubangiji madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da muka yi bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم نعم
ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكريم Allah madaukakin sarki yace alam tara in ba kwa gani annallaha yulijul layla fil nahar lalle Allah madaukakin sarki shi yake shigar da dare a cikin yini wa yulijun nahara fil layli sannan ya shigar da yini a cikin dare wa sakhara shamsa wal qamara sannan ya hore rana da wata kullun kowanne daga cikin waɗannan biyu yajiri yana gudana ne yana gudu ila ajalin musamma zuwa ga wani ajali wanda yake abin sani shine malamin suka ce duka ayoyin da suka zo wato akan wannan gabar za gani ajalin suke sawa amma cikin suratul luqman ita kadai ce ta zo da ila ajalin musamma kamar suratul ra'd da suratul ghafir da kuma wannan surar da muka biya za ka ga suratul ghafir ita ma ta zo da li ajalin musamma duka amma wannan ita da ta tashi zuwa sai ta zo da ila ajalin musamma shine malamin suka ce guda hudu ne daya mai ila ajalin musamma uku kuma dilli ajalin musamma sai ke zuwa ga wani ajali wanda yake sananne wa anna allaha bima ta'maluna khabir lalle Allah madaukakin sarki khabirun bai ba da labari ne bima ta'maluna dangane da abubuwan da kuke aikatawa sai ke zalika hakan ya faru ne bi anna allaha saboda Allah madaukakin sarki huwa al-haqq shine gaskiya wanda yake tabbas wa anna ma yad'una min dunihi al-batil kuma duk abin da ake bautawa ake kira ba Allah ba wato shirme ne barna ce ba shi da wani amfani kiran nasa wa anna Allah huwa al-alim lalle Allah madaukakin sarki shine madaukaki al-kabir kuma wanda yake babba to mu kalla yadda kyau Allah yake alam tara shin ba kwa gani gani na fili ko na zuciya na cewa anna Allah yulidu lailatin nahar cewa ai anna la ya'khudhu minhu fil nahar wa yadulu dhaka wa yakturu hadha shine yadda Allah madaukakin sarki yake gudanar da dare da yini wata rana ai dogon dare wata rana ai gajeren dare wata rana ai dogon yini wani lokacin ai gajeren yini kamar yadda yan geography ke cewa wato jota ne da longa ne longa ne irin wannan idan wannan yanayi shine Allah yake magana in ba kwa ganin wanda yake tsawara wa'annan abubuwan yadda ya ga dama ai ko ba wannan yanayi canjawa yanayi kawai ya ishe ka yanzu kalli yanayin da muke ciki daga jiya zuwa yau misali yau aka tashi da hazo mai yawa da kuma yanayi irin na sanyi duk da cewa ya fara nuna alamu tun shekaran jiya misali amma yanayin na yau gaba ɗaya ya canja tsarin gaba ɗaya to ba kwa ganin wanda yake yin wannan cewa ba nisa ba ce wani wanda ya halitta ne yake yin sa ai ya kamata wanda yake da lafiyayyen hankali ko bai yadda da Allah ba ya yadda da cewa lallai akwai wanda yake tasarrufi a waɗannan abubuwa to shine Allah yake jan hankalin mutum ba kwa ganin irin waɗannan wato ayyuka na af'alu rabbi ayyuka Allah madaukakin sarki yadda ake jujjuya su sai ce wa hada yakunu zamanu saydi yatulu an-naharu ila al-gaya kaga shine ya gaya ma lokacin rani zaka ga yini ya fi tsaho yana kaiwa ila al-gaya yake zuwa wata gaya thumma yusra'u bin naqsi da yatulu al-laylu wa yaqsuru an-nahar sannan kuma wani lokaci sai ga an fara samu da waya yinin yana raguwa sai dare ya zamo ya fi tsaho kamar lokacin sanyi shine wa hada yakunu fi kita shine wa sakhara shamsa wal qamar sannan ya hore dare da rana da wata kullun kowanne daga cikin waɗannan yadda yana ta gudu ne ila ajalin musamman zuwa ga wani ajali wanda yake sananne ai ila ghayatin mahduda zuwa wani lokaci wanda yake iyakantacce wasila ila yawmil qiyama aka ce wata magana aka ce zuwa ranar alkiyama ai kaga annabi ya ga mana a wani hadisi cewa akwai wani wani wani yini da za a yi kamar lokacin da bidan zai zo za a yi nin da zai yake da shekara to ya zai zama shine rana ce za ta ki faduwa ba za ta faɗi ba sannan ya za a yi yanayin ibada shi ibada za ka aiwatar da ita yadda shi da sabai suka tambaya sai annabi yace tuqaddaruna hadi qadriha yace za ku gwada ta ne da gwargwadon lokaci kamar yadda a cikin ko ƴaƴan Ali Zainul Abidin ne ina ji akwai ƴaƴansa guda biyu da aka taba wani sarki ya taba daurewa aka rike ta irin ɗakin gidan buredi ba fitila ba haske ba ta gane yanayi kawai yadda suke yi suka zauna suka ce to abin da zamu idan mun tashi izu kaza sai idan sai daga asuba zuwa azhar izu nawa kake kawai da izu suka rika amfani cewa da an yi wannan izu suna tukuri ko mutum ɗaya ya karanta da zarar an yi izu ta biyar sai a ce to azhar sai kawai zai ji sallah kawai haka suka rike har sai budewa aka yi gaggawa sai sun mutu gaba daya to saboda haka wannan lokacin da zai zo annabi alaihi salatu wasallam yake abinda zai faru shine kaddarawa za ku rike kaddarawa da zarar kawai yanzu rana ta ki faduwa kamar da wanda suke zaman kasashen waje ma ai wasu za ka ranar ba ta faduwa irin wannan kuma a yanayin azumi to kawai sai a kaddara da lokaci cewa yanzu daidai karfe kaza awa kaza kanar azhar da al'azhar awa kaza ne kawai na azhar kai haka za a yi sai sai an yi sallar shekara guda rana ba ta faɗi ba to wannan bayanin da Annabi alaihi salatu wasallam ya yi kage yanzu irin wannan dan Allah in ba imani bilgaibi ba in misali aqidar taboriya za a guji ya dace da hankalin ka sai karyata kace wai ba zai yi ba kawai cewa ba zai yi wa a dau lokaci guda ai ta yin 24 hours ai dai yanzu cikin lunguwa rana bata faɗi ba wani zai kare ta wannan amma da yake abin da ake bukata ga mumini kawai shine da ya karanta Qur'ani yana fara da yace alif lam mim sai ce zalikal kitabu la rayb in kaga da ba kai lokaci anan yayi sai kace fi hudan lil muttaqin ka kalli salan Qur'ani saboda an san akwai taborawa da za su kare ta wasu abubuwa ko ƴan Qur'ani din da za su zo su tawo wasa da Qur'ani kalli fasara za kalla in kaga dawa kace la riba fi babu kokonto a cikin sa sai kace hudan lil muttaqi illa ne ga wanda suka ji tsoron Allah in kaga dawa sai kai wakafi dama wakafi yayi akwai tugungura guda shida za ku gani a gurin in kaga dawa sai ka lokaci zalikan kitabu la riba sai kai wakafi wannan littafin babu kokonto to kai full stop din da ya ka je kace fi hudan lil muttaqi a cikin akwai jiriya ga waɗanda suke masu tsoron Allah ba kowa ba to Muhammad shayi da nake so mu kai shine gaba ta gaba da yake allazina yu'minuna bil ghaib ka dawo gurin lai cewa ba kowa ne zai imani da duk abin da Qur'ani ya zo da shi ba sai wanda suke imani da gaibi aljanna ba mu taba ganin ta ba amma mun yadda akwai wuta ba mu taba ganin ta ba amma mun yadda akwai domin Allah ya gaya mana cewa uiddatin lil muttaqina uiddatin lil kafirin duk mun yadda inda hankali ne yake sa ko sai abin da ka gani kai ka taba kamar yadda ɗan atheism suke faɗa cewa sai duk abin da ba ai furorin ba ƙarya ne to su da sai mu wawo wannan layin mu je aljanna da wuta ƙarya ne yawwa domin ba mu gansu ba na yawa to kaga ai wannan wani abu ne shi ba da kaga wanda yayi wutar da aljanna ba sai a ce babu kiji ba tunda ba a ganki ba misali to saboda haka irin wayannan abubuwan su ya kamata mu kalla da fara biya Qur'anin ka daga fara biyawa shi sa wanda ke yin sauka alqur'ani a kira alaran ma yaje musu darasi hujja bai shi kafa mu iya wannan aya da yake wallahi hujja domin da yazo kawai ma'ana ake so ku kalla zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib yu'minuna bil ghaib wanda suke imani da abin da ba su taba gani da idan su ba kuma ba su taba shi ba to sai ta kafa ba hujjoji wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun duka hujjoji ne tsantsa a ciki to saboda haka wayannan su ne ababen da ya kamata mu kalla cewa lallai Allah madaukakin sarki ya halitti wato duk ab'alinsa duk ayyukansa ya yi su ne don mutane su gane aya da cewa waɗannan abubuwan da ka gani akwai wanda ya yi su ba su suka yi kansu ba isa yace kullun yajri ila ajalin musamma kowanne yana tafiya zuwa ga wani ajali wanda yake sananne domin akwai ranar da yaukar rana ta fito ta gabas ta fada a yamma to sai ta fito ta yamma kuma ta yi gabas to kana ganin wannan ranar ka san kiyama ta tabbata domin shine ajalin musamma din iya kwanakin da Allah ya yanke mata to daga wannan ranar fa ba za ta ƙara fitowa ba sai dai ta yi ba إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت yajine yake gaya mana yake wa annan lahi ba ta'maluna khabir lalle Allah madaukakin sarki khabirun ne ba da labari ne ba ta'maluna dangane da ababen da kuke aiwatarwa a suratul hajj a baya za ku iya tuna ayat da muka ji a cikin yake alam ta'lam anna la ya'lamu ma fis sama'i wal ardi kin ba ku san cewa Allah madaukakin sarki yana sanar da abin da ke cikin sammai da kasai ba ko kuma wato ka kuma komawa ɗaya ayar ɗan cikin suratul talaq da yake Allahu alladhi rafa'a khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allaha 'ala kulli shay'in qadirun wa anna Allaha qad ahata bi kulli shay'in 'ilma saboda haka wayannan ayoyin duk suna kare ba ne da cewa lalle kai da Allah madaukakin sarki wato duk abin da kake tabawa da wanda baka iya taba da wanda kake gani da wanda baka iya gani lalle shi yayin shi shi shi sai ce zalika duk wayannan abubuwan da ka gani bi annallah saboda Allah madaukakin sarki huwa al-haqq shi ne wanda yake gaskiya wa anna ma yad'una min dunihi al-batil duk wanda ake bautawa ba Allah ba dukkan nani irmi ne kawai sai sai kuma yace wa anna allaha lalle ubangiji huwa al-aliy shine madaukaki duk wanda ya karanta al-qawaid al-musla na ukaini ko kuma ya karanta al-sharu asma'illahi al-husna na ibn al-qayyim da sauran littattafai da suke bayani akan sunayen Allah zai ga da aka zo kan al-aliy bayan usaini da ya ga ba cewa duk sunan Allah yana da sifa kowanne irin suna na Allah akwai sifar da ciki menene sifar al'adini shi al'ulu din daukakuwar to shi al'adini da suka zo sharhin da zai kace ya kunshi abubuwa uku ulul qadari ulul zati da ulul sha'an duk lokacin da kaji al'adini to ya kunshi wayannan abubuwa kaga al'adini shi za ka ce sannan abu na biyu da zaka lura shine idan aka yi amfani da ma'arifa shine sunan Allah amma an cire ma'arifa ana iya sawa mutum shine aliyu ai a ga wani ce ma aliyu to ba suna Allah bane wannan domin ba ce al aliyu ba da ka ce al aliyu to suna Allah ka fada suna bambancin sunan Allah da sunan mutane da ake ta shine ma'arifa wannan alif da lamun din idan ka ga take ya zama sunan Allah to kaga wa anna la huwa al aliyu al kabir lalle Allah madaukakin sarki shine al aliyu menene sifar addini al-ulu din daukakuwa al-aliyu kuma shine sunan al-kabir wanda yake kuma babba me take sifar shine al-kibar ba al-kibr ba sai kai wa bibat al-ba idan kace al-kibr girman kai kenan al-kibar shine girman kanka kisa fahimtar sunayen Allah madaukakin sarki da kyau yana iya sa ka roki Allah da shi domin wanda hadisin da Annabi Ali da Abdul Salam yake inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman yakan illa wahidatan man ahsaha da kalal janna to hadda wayannan manoni Allah yana da sunaye 99 da yake dari ba daya duk wanda ya kiyaye shi zai shiga aljanna shine malamai suka ce to ba wai kawai mutum ya zo wutar biya sai Allahu zuwa asaburi ya gama ba ba shi yake nufi ba abin da ake nufi shine bayan ka iya faɗar su daidai wajen pronouncing al-aliyu al-kabiru zaka faɗa daidai sannan abu na biyu kuma ka yi imani da su sannan abu na biyu ka iya applying din su lokacin da zaka yi addu'a ka san cewa yanzu buƙatar ka kaza ce to kaza ya kamata ne amfani da idan kana neman arziki to sai ka dauko suna al-raziq ko al-razzaq ilimi sai ka dauko al-alimu daukaka sai ka dauko al-alimu din misali to irin wannan shi zai ba shi ne kiyayewa ba wai kawai mutum ya haddace daga Allah zuwa al-sabur ba ba shi yake nufi ba to idan mutum ya kiyaye sannan mun ja faɗa a baya duk lokacin da mutum wato kaga Allah ya kike da wani suna na ka to ka kalli ayar a baya zaka ga sunan da aka tike da shi ya tantance da gurin me yake magana akai akan bauta ne wannan ce bauta wani Allah sai ce zalika bi anna la huwa al-haqq ana ta bauta wa ana jin su ne manya la ta da uzza da banata cewa madaukaka ne manya ne sai Allah madaukakin sarki yake to duk laka da uzza fa da sauransu duk ƙarya ne ba gaskiya bane sai ce wa annama ya da'una min dunihi al-ba'id duk abin da suke bautawa ba Allah ba tsarani kirme ne wa anna la huwa al-ali duk girman wayancan da kuke gani ba masu girma bane Allah shine al-ali wanda yake madaukaki akan duk wani abu da kuke hotawa al-kabir kuma shine babba to kaga gurin ya dace da raddin da aka yi musu an gane ko sai Allah yake ne نعم ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور Allah ya ce alam tara annal fulka in ba ka ganin ba ka ganin lalle jiragen ruwa tajri bil bahri suna tafiya a cikin wato kogi bi ni'matin lahi da ni'imar Allah sai Allah yake liyuriyakum min ayati yayi muku haka ne dan ya nuna muku wasu daga cikin ayoyin sa ba duka ba don min inna da ibiya shi wani sajin ayoyin da ayoyin Allah da yawa shi sai yace inna fi zalika la ayat cikin waɗannan abubuwan mutum ya hau kan jirgin ruwa idan ya saki allura yanzu a teku za ta nufi idan ya dauko hukunci ya wurga zai nufi idan yan shi ma ya shiga bai iya waje nufi haka amma a dauki jirgin ruwa duk girman sa mita 500 ko mita 1000 misali a tsora ga gidaje ga abuga kayayyaki masu yawa a tsora masa kuma bai nutse ba to kai ka ga akwai ayar Allah a kai to shi ne da inna fi zalika la ayatin lalle cikin wannan akwai ayoyi amma ba ga kowa ba da kulli sabari ya dukkan wanda yake hakuri aina shine lokacin da Allah ya majarabawa shine sabbar lokacin da Allah ya jarabe ka da wani abu ya zama ma ko ta wannan bangare ta bangaren gidanka da iyali kai hakuri shine sabbar ko kuma ta bangaren abokan zamanka dan wani za ga wai da matsala a gida ba shi da kowa amma gurin aikin da ya samu wani alaka kai bai matsa ba ko kuma lafiya lau amma yana da mugayen makwabta wanda baya jin dadin makwabtan kuma na wajen aiki ko na gida duk wannan jarrabawa duka musamman kamar yadda muke faɗa babbar jarrabawa da zanto na wanda ba za ka iya cirewa ba ɗa ko ƴaƴa misali ko kuma mace duk da mace ana iya cire ta amma kuka yi ƴaƴa akwai limitin da aka kai sai dai mutum ya ta hakuri to idan aka kai shi sa annabi ya faɗa hadisi adamu da mubarak cewa duk wanda Allah madaukakin sarki yayi masa yayi masa irin wannan jaraba yayi hakuri na cewa wato mafi alheri shine wanda abin da ya zama ma dole wanda ba yadda za ka yi kai ya zama ma alaka kai kai hakuri da shi wata falala da daraja mai girma Allah ji ba shine misalin da nake yawan bugawa cewa wanda ya je yanzu tsautsayi ya sa aka yanke ma hukuncin shekara goma alƙali yanke wa shekara goma a birnin a gidan maza to kuka ba na ka bane kuka me zai ce ai abin da yayi kuma yanzu kawai tunani zai zai yi amfani rayuwar ka a shekara goma domin wannan ka san dai ba wani abu da zai musamman zaka ce daga wannan yankewar an yanku ba wani abu da zai kawai sai ballantana wanda aka yanke wa hukuncin kisa ko life in death misali kawai abin da ya fi mara sai tunani yanzu me zai amfana da rayuwarsa kuma da wanda zai zauna da shi shine kawai to haka yanzu wanda dan ya zama ma jarabawa ba yadda zai dan kare tsanka to abin da yafi ma sauki shine kai ta addu'a kuma ka roki Allah to ta hanya zaka bi kai iya magance wato yadda za a zauna da shi din ya zauke ya saukaka shikenan kawai amma kaga mutum ya dawo magana tsinuwa da zage-zage da waye duk ba nasa bane aka fata to kaga sai yace sabbarin da mai hakuri ga duk jarabawa da aka yi ba sai yace shakur wanda yake kuma mai godiya shi kuma ga ni'imar da Allah ya bai wayannan abubuwa biyu tare suke tafiya duk wanda bai hada wayannan abubuwa guda biyu ba to bare ta gode wa Allah cewa yayi hakuri a wata jarabawa da wata cuta da za ta same shi sannan ya gode wa ni'imar da Allah ya masa waye yake hada wannan biyu gode yake ba kowa bane sai wanda Allah ya nufa kawai to sai Allah yake wai za ka ce nawjun tabbula da'a Allah muslimina lahu din فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار
Allah yake wai idza zakiyahum mawjin da zarar igiyar ruwa ta lullube su kuma suna cikin jirgin shine mawjin ma da yamudu mawjin sai ke kazuna ne kamar duwatsu igiyar ruwa ta miƙe kamar dutse kaduwa haka shine kazuna ne ko kuma kalgamam kamar girgiji aka zai to ya lullube ya rufe gaban su ba yadda za a su gani direba ma ba zai gane inda za a dosa ba sai Allah yake da'awullah sai ka ji suna kiran Allah da an shiga wani yanayi wannan karatun ko baka taba hawa jirgin ruwa ba ko wanda ya hawo jirgin sama ya san irin yadda ake komawa ga Allah tsantsa ila jirgi ya kada ko bai kada ba yayin da zai tashi kafin ya landi daga ƙasa zuwa sama dan nan ne tashi hankalin jirgin sama a nan ne zaka kowa ya koma ga Allah ka tambaye masu zuwa maka kaji ko masu zuwa tafiye tafiye a jirgi tashin sa daga tashin zuwa inda zai je landing anan tashi hankali da wasu har amai suke yi kafin ya miƙe shi za a wata da kusan da yin jiya tana cewa wai ta bata ga dalilin da zai sawo mata bi ni karan zai ji ni karan zai bi ma dalilin da zai sawo mata bi wai mata bi ya hawo jirgi ya ta bi ba kada ai ba wani damuwa nake kin taba hawo jirgi Allah ban san kace tunda annabi yake asafaru ila azmi min al'azab ai yana nan ba wai ban san kace wallahi firgitin da na jirgi yake ciki ya kula kasa abin da yake kamar takarda ko ya ya samu matsala sai ya zama toka a zubo to kuma ka rika wani kai wata kila mota ta hadu za a ga kafa ka ajeji amma da ranka yawa saboda haka babu tun da kaji annabi ya faɗa asabaru fil azmi min al azab kamar shi haka kawai idan shi sa aka ba shi zaɓi in ya ga dama ya sha azumi ya ga dama wato al-musafiru amiru nafsi ko saboda haka shi ne kawai in ya ga dama ya ga ajili in ya ga dama ya tabu da abin sai da kani amma tun da kaji annabi ya faɗa a ko ne ne jirgi to saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu lura da shi da kyau to Allah bar hutun sarki yake da zarar wannan igiyar ruwan ta motsa ta zama kamar dutse ko girgije da Allah sai ga suna kiran Allah ta tsika a baya na ga muku dalilin wato wannan ayar dalilin ikrima ibn abi jahl ta sauka lokacin da suka hawo jirgin ruwa ya ga gaba ɗaya an na su koma zuwa ga Allah sai jirgin ruwa ta kada yace to sai kuma ya tsaya a kada ke yace to tunda haka ne in ubangijin da ya tsayar da mu a wannan harkar kudi ya kamata a yi sai ruwa musulun ta kawai dalilin musulunta ikrima ibn abi jahl ne dan gida Abu Jahl wanda ya musulunci kyakkyawan musulunci to dalilin jirgin ruwa ya musulunta sai shiga ruwa igiyar ruwa ta kada yaga duk manyan Allah kowa yana kiran Allah shine abun mamaki an nan da mushrikai in sun shiga bala'i Allah suke kira amma musulmin yanzu in sun shiga bala'i gurin boka suke zuwa shine abun mamaki an ne na da kafiri lafiyayyen kafiri wanda zai sa hannu a wutar ta muri ita wuta kone murje ji yace in dai wannan wutar ce an gaba shi ya ji bala'i a cikin ruwa Allah ya kira shi kadai amma musulmin yau yana zuwa ya kalli gabas ya yi sallah in bala'i ya kawo zai ga gurin boka abin da zai riga baka babaki kenan Allah kuma boka yau an wuce na Najeriya yanzu har na Nijar da Kamaru da Ghana ake zuwa a to bare bare nan ba kar kar wannan bakin ka aka ji ba wannan an gane ko to saboda haka wannan shine wato ya kamata mu kiyaye to ka hada ni fada da mutane to saboda haka Allah madaukakin sarki yake da Allah muklisina lahu din zaka ga suna kiran Allah muklisina suna karkace addini ga Allah madaukakin sarki yake falan ma da jahu yayin da ya tsayar da su ilal bari zuwa ga dan dauri wa minhum muktasibun a cikin su akwai wanda yake tsakatsaki ai mutawassidun bainal kufri wal wal wal wal islam sai dan shi ba musulmi ba shi ba kafiri waje rika to ya dai raba kafa wani kuma haka je na ba dan direban nan ya kware ba ai da sunan yi kaza bainal kufri wal islam ke ai ba dan ya kware ba ai da tuni kaza akai wallahi ba dan kaza ba to ita ce ba a so tunda Allah ya tsiratar da ku kawai ku yadda Allah ne ya tsiratar da ku sai shine fa minhum muqtasidin akwai tsaka ake a cikin su wanda ya raba kafa Allah yake wa ma yajhadu bi ayatina ba ne mutunta ayoyin mu illa kullu khattari in ba wanda yake kullu khattari dukan wanda yake khattar shine wanda yake mai yawan saba alƙawari shine khattar mai yawan saba alƙawari an yi alƙawarin na yau wato ya karya an kuma yin na gobe ya karya to shine Allah madaukakin sarki yake kafurin kuma wanda yake butulu bai butun cewa ayoyin Allah madaukakin sarki sai Allah yake يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور wannan ayar da muka wuce yanzu shine malamai suke cewa al-khatar ala wazn al-gaddar wato me yawan yaudara kenan wa huwa allazi kullama ahada naqaza adahu shine duk wanda wato shine duk wanda duk lokacin da ya alƙawari ya karya ya ke kira khatar wal khatru kuma atammal jaddi wa ablagahu amma aka ce mutum khatar ya kure a wajen saba alƙawari kenan shine khatar kafuri kuma du'udin lil ni'ami la yashkuruha wanda yake mutunta limomin Allah da baya gode musu shine al khatar bal wato yadda na saha wa la yashkuruha yana manta da ni'imar da Allah ya bar baya tunar yace Allah yace ya ayyuhan nas ya ku mutane da musulmi da kafirai duka ittaqu rabbakum ku kiyaye ubangijinku iyayar ubangiji muna yawan ba da wannan misali kamar yadda shi wurin kai suke kawo wa da kaman su nawa ji ibn rajab shi ne iyaya shi ne adalul liqayati bainaka wa bain ma'asiyatillah sanya wani kariya tsakaninka da sako a zubar da kwalabi a masallacin nan da kaya a ce ba da wucewa da takalmi kowa da kafar su zai wuce wannan tsoron dan yada a kan gurin da can shi ne takawa taka dan dan waje yadda zaka ba Allah yake kira takawa to shine yake gaya mana anan yake cewa ku kiyayi ubangijinku waqtau yawman ku kiyayi wani yini da la yajji walidun an waladi uba ba zai taba amfana wa ranka da komai ba wala mauludun uwa jajin an walidi ya ko wanda aka haifa ɗan kenan ba zai gadarwa ba zai amfana wa mahaifinsa shi ma da komai ba shine Allah ya gaya mana yubassaru lahu yawaddu al-mujrimu la yaftadi min adab yawm idhin bari wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yuhyi fatin kalla bi yake ba wai abubuwan gaba ɗaya ba za su yi ba shine kalla kalimatu zajri wa radi'in kenan ko kuma ka dawo ka cikin abasa yawma yasirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'anun yughnihi kaga ɗa ba zai amfana wa a nan duniya ɗan da zai iya ma gida ya kai ka masa ya sai ma kaza ya yi ma kaza za ka aurar da yaya ma kayan ɗaki duk zai iya amma a kiyama duk kuɗinsa ko ya fi bilgit kuɗi ba zai iya ɗauko su mai biyar ko kuma abin aikin su mai biyar a aikin su ya baka ba wallahi ba zai iya ba domin ta kanta yake Isa muna yawan muna yawan ba da wannan misalin da shawara cewa ga wanda Allah ya horewa kai kokarin gina lafiyarka in kana duniya in Allah ya ba ka kai ne mai dukiyar domin ƴaƴan yanzu ba ta gina wa iyaye lahira sai wanda Allah ya dare kawai yi kokari ka gina Isa wani mawaki yake cewa la dara lil mai lil mar'i ba'da al mawt yaskunuha illa allati wato qabla al mawt baniha فإن بناها بخير طاب مسكنها وإن بناها بشر خاب بانيها yace la darul mali ba'da al-maut yaskunuha mutum ba shi da wani gida da zai zauna bayan ya mutu illa allati qabla al-maut baniha ko gidan da ya gina kafin ya mutu gidan da ka gina kafin ka mutu shi zaka zauna idan mutum bai gina lahira ba misalin da nake bayarwa dan Allah a ce mutum ya shekara saba'in ya haura saba'in amma har yanzu rubai ne ba shi da aiki daidai tare inkirin idan ya tare a banki ya ci ai abin daban tausayi kuma wani kaga Allah ya jarrabe shi da cuta wadda duk wata sai ya ji amma dialysis ko abin da ya kama da wannan sai bi sai wannan wato cutar ta ci dubu ɗari biyar ko dubu ɗari bakwai amma wannan bai zama masa wa'azi wa dan Allah in ba kai shekara 40 ka haura daga nan fa likita zai fara baka doka yana baka ka'ida cewa to a rage kaza ayi kaza aka ballantana ka haura 50 kana zuwa ga mai ko dokar ta zama mai karfi dan za a ce wa dole yanzu ka daina cin nama da ko ka daina kaza ko kaza ko kaza amma ka tara dukiyar da da da za a ce ga miliyan goma duk shekara sai ake so ka cinye ta kawai wajen cin abinci duk shekara daya tunda za ka kara maka shekara 70 din ba za ka cinye kuɗin da kake da shi ba me yasa ba za ka gina lahira ka ba me yasa za ka bar zuciyar da za a zo ƴaƴanka wani bashi su kidiya bashi no no muna da misalai mu akan kanmu waɗanda mun san waɗanda iyayen sun mutu amma sun ce ba za su biya bashin ba ai ba su suka ce ba nawa aka yi da saboda haka irin wayannan abubuwan ya kamata mutum ya yi wa kansa wa'azi ya wa kansa darasi cewa tun yanzu yana a duniya Allah ya bashi dukiya to yi kokari an yadda ya zauna cikin wato jin daɗi da walwala mutukan dukiyar halalci amma kuma ya kokarin gina gina lahirarsa dan baka san da mutuwa za ta yi ma sallama ba to shi sa mawaki yake innal lati wato wato qabla al-maut baliha baka da wani gida da zaka zauna in ba wanda ka bi mutuwar ka gina da kanka ba sai ce fa in bana hadi khairin saba masalha in ya gina gidan da alkhairi to gidan zama ya dadi zai shiga hadi amma da yayi ko yayi annajuwa ya abin da yake so sai ce wa in bana hadi khairin haba baliha yace in ko gidan da zai je ya zauna da sharri ya gina shi yayi asara wanda ya gina wannan gidan ya kaɗi saboda haka wayannan abubuwan ya kamata ko da yaushe mu rika wa kanmu wa'azi akan su cewa idan Allah ya baka dukiya mu kullun aljanna ya baka in kaga dama ka yi dukiya hanya ko ka wurga shi ruwa in kaga dama ka yi shi tsaf ka je ka bude kofofin da aka baka dan ka jira shine kawai to kaga an gaya ma ƴaƴa biyawan su ba za su yi ma amfani da komai ba banda wa banda wanda annabi ya faɗa cewa afijin alqur'ani wanda yake aiki da abin da yazo ali an bari an walida ka alaihima malabitu anwarin min at-taj wal hula shi sa kwanaki na gaya muku nake babu wanda babu wanda yake afijin alqur'ani da yake amfani da shi babu wanda babu wani karatu da yake wannan a doron kasa babu domin shi bayan kasancewar garkuwa a kan kansa zai zama wa iyayensa garkuwa ranar da ya jiro mar'u min asiri shi za wanda ya fahimci wani wani guri aka gaje ni wata makaranta wai za su yi sauka har da ma da ta alqur'ani sai ake magana akan kudin da za a kawo a yi bikin walima na sauka dubu talatin sai suka fara bayanin wai sallah ta zo kada sai nace haba bayan Allah kan ce haddace alqur'ani tun daga fatiha har nasi a zo ran da za a yi walima a ce dubu talatin ka rike wa mutane zancen waiwa kuɗin kayan sallah sallan ne Allah ya ce dole sai ka yi wa ɗa kayan sallah wai a rika bayanin bikin da za a yi dubu talatin da yanzu inda biki ne ya taso ne yanzu ƙyarsa zai aurar to zai ɗinka ma babbar riga musamman ne raba ƴan fadisi ko kuma wata ƴan lele maybe maybe a ce wata kila ta fito daga school of law ran da za a je wato ta fito daga ya ake ce masa kwalci ba dinta lokacin da za a mata kwalci ba ni na ga gani za ga duk sai an mutu anko kwalci ba ya fi qur'ani ne tsakani da Allah ba to irin wayan abubuwan shi ya kamata ka kalla dan da zai ce ka a kiyama shi ne za ka kasa ba shi dubu talatin a kiyama ba rana da kiyama zai zo ya zama da kwanci ba ɗinsa zai zo ya hana mala'iku ka shiga wutar magani ko ba ka bayan wala su jadi an alladina yaqanuna anfusahum ai su a nan lokacin su tuhumar su ma za a yi lauyancin da kai wanda iri kai na Allah da annabi kai ko na tsiya kuɗi za a baka ka danne gaskiya ko kuwa ya tambaye ka ya kamata da yawa za ku ga wallahi mafi yawanci musuluncin mu ya fi yawa a baki ya kamata mu fahimci wannan da kyau babu wani abu da ya fi alkur'ani abin da ake fara baka wato ake fara nusar da kai cewa idan ɗanka ya haddace alkur'ani abin da ake fara nusar da kai cewa har gode wa Allah ɗanka ya hau turba cewa ana sa ran zai ba Allah yadda ya kamata shi abin da ake mara tunani saboda haka ya kamata mu lura da wannan da kyau cewa dan da ya haddace alkurani ya bi tarbiya ta gari zai ba amfani rana da kiyama amma babu wani tsari aka ce zai amfani rana da kiyama babu shi sai kuma wani hadisi wata kila wanda za a iya hararo shi kuma ba cin karo da annabi yake wanda ya kula da yan mata guda biyu ko uku a wata ruwaya an suka balaga ya aurar da su za su zame man garkuwa daga wuta rana da kiyama akwai wannan hadisi shi ma kaga ba cin karo ka tsaya ka ba su tarbiyya ta kwarai wanda dan bodiyo yake ranar alkiyama za a tambayi wato kowanne uba ƴaƴanka goma a kirawo ƴanka ta fara ko ɗanka da fara a ce ya ka ba shi tarbiyya ya ubangiji na ce kaza ne mar kaza ne mar kaza ne kaza a tambaya a ce ke annabi Allah haka kake yi shike nan idan haka kake yace kai ka ba da amsa daidai shike nan an gawa da je na biyar shine abin da ake faɗa cewa ku an fita ku ba ahlikum nar ku kiyaye kawukan ku da ƴaƴan ku daga shiga wuta sai kai bayani dukkan sai bayan ɗaya cewa tarbiyyar da aka dora ma kai ko ba kai ba shi kenan saboda haka muna so dan akwai waɗanda wallahi abin da yasa na kawo muku wannan misali akwai bawan Allah da ɗansa Allah ya sa shi bai damu da harka a duniya amma Allah sai ya ba shi ƴaƴa masu kwakwalwar gaske wanda yake koyar da su abokin da ne alaran ba sai da ɗan sai izu arba'in shir mai kyau hadda mai kyau amma la yi uban ba ruwan sa bai damu ba wallahi izu arba'in shir mai kyan gaske aka ji ana magana ya ce ya yi kaza kaza bai kira ka lallaba shi ba wallahi izu arba'in mai kyau tambun alaran ba wasu alƙalan musabaka da suka ji karatun sa su karka biyar da suka rika magana a kan amma Allah ya uban ba ruwan da shi kawai ke mutu boko kawai suna boko yaran amma Allah ya ba su duk kayan su suke ya ba su basirar da suna hada amma Allah ya ba abin da ya mazaji akwai wanda yake mun ya zauna yana tilawa baban sa ne yake ne kuwa ya fiya da ni ya fiya da ke ba za ta shi tsaf fiya da ni shi ba abin da ya mazaji ba ba musulmin ta uban yayi ba musulmi ne Hausa Fulani wallahi alazim amma ana ai na taɓa ba ku misalin wani yana nan wani alaran ma a nan kofar nasarawa shi idan ya ji ana tilawa a gidansa ya leƙo wajuba yake ga waye a cikin wani alaran momin da yawa duk yaran da ƙanana duk sun haddace mata da maza ran nan da ya zo ta da wani yaro ya zo yana yi ya tsaya akan sa bai sai na yi ba ran nan zai sauka yana tilawa yana gama ya ɗauko rafar ɗan ɗari biyu yake an gama malama na yi mana addu'a wannan shi ne uba na ƙwarai amma ɗan ka ya haddata alƙur'ani kana mita ya yi izu arba'in amma kai ba abin da ya dame ka ko kaɗan kwata kwata shi kuma yaran Allah ya sa masa alƙur'ani kuma wallahi ka ji karatun sa ko ai yadda su tsarewa ba ya ga muku har musabaka yana yi yukhrij al-hayya min al-mayyit wa yukhrij al-mayyita min al-hayy wani yana nan kuma kamar ya mutu so yake dan ya haddar ya ki Allah ya dace da mu to saboda haka wannan shi ne kaga da ba zai amfanar da uba ba haka nan uba ba zai amfanar da ɗa ba eh waɗanda suka biyo wannan layi kayan da aka ba su tarbiyya mata aka aurar da su da kuma ɗan da ya haddace alkurani rana alkiyama kan bi za a sabar ani am iyayen ba sai na ka musu rawani za a naka ka za a naka ma za a sa ma kambun sarauta dalilin dan ka ya hadda Qur'ani ba dalilin dan ka ya zama professor ba a English dalilin ya hadda Qur'ani daga Fatiha zuwa nan shine dalilin da zai gani kai abin da yafi wannan wannan ko za a gani in ma ka faɗa da baki a aikata za a gani lisanul hal ɗinka da lisanul makani za ga wanne kace kabu bibitawa shi yake nuna wanda ka fito to sai yake wato wato wala mauludun huwa jazin an walidihi ya ya Allah yake inna wa'ada Allahi haqqun alqawlin Allah gaskiya ne wannan bayanan da aka yi suna nan tabbas suna nan wala ta goranna kumul hayati dunya kar ku sake rayuwar duniya ta rudar da ku innama dunya fana'un laysa lid-dunya subur إنما الدنيا كبحر يحتوي سمكا وحوت ولقد يكفيك منها أيها الطالب وحوت اغتنم وقتك فيها قبل ما فيها يفوت إنما الدنيا كبيت نسجت العنكبوت wannan duniyar ai kamar kimtawar ido ce to sai Allah ya ce kar ku sake ta rude wala yaghurrannakum billahi al-garur kar ku sake al-garur shine kenan kar ku sake rudan da ku gabarin Allah madaukakin sarki kamar yadda ibnu abbas yake fada yake algaru yani ash-shaytan kamar yadda Allah ya fada a suratul nisaa ya'iduhum wa yumallihim wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa gurura yana musu alƙawari yana sa musu buri wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa gurura ba abin da shedan yake musu alƙawari da shi in ba ruɗi ba ya rutar da su gaba daya sai Allah ya ce aya ta ƙarshe إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير sai Allah madaukakin sarki yace inna Allaha indahu ilmu sa'a lalle ilimin tashin alkiyama yau kira ta shi alkiyama a gurin Allah kadai yake shi sa tambayoyin da suke cewa annabi ka karanta alkurani za ka baya ba su amsa yasalunaka an sa'ati ayyana murtaha qul inna ma ilmuha inda rabbi fi la yujalliha la yujalliha liwaqtiha illa hu ba wanda ya san wato yaushe za ka jallin lokacin alkiyama an ba Allah ba yasalunaka ka annaka hasibun anha Allah yake shi ne ma tambaya kai ka ce ka san lokacin annabi bai san yaushe za ta ji alkiyama ba shi yasa za ka ga malamai sun gama bayani tuntuni duk wani hadisi da ya zo bayanin cewa duniya shekara dubu za a yi tuntuni malamai suka yi aiki akan suka ware cewa yana cikin fabricated hadisi hadisai mawdu'ai balantana ta maura su ya ci karo duk ƙarya ne a dama an gama aikin an ware sai yayi an ware wanda ya zo yace za a shekara dubu bakwai za a shekara gaba ɗaya imamu su ya tattara su ya ce wayannan hadisai ne fabricated a hadisi cikin an ba da amsa da ba ba wai yanzu ne zaka zo ka ce an ai an ce za a shekara dubu kaza kaza kaza a warabi an gama aiki to kaga yadda an naka ayyan an sa'ati ayyana murtaha fi ma anta min zikraha ila rabbika muntaha zuwa ga Allah da karshen lokacin alkiyama sai da annabi ya faɗa alamomi da malaika jibril ya zo wa annabi alaihi salatu wasalam tambaya a hadisi jibril dogon hadisi ai kaga alamomi ya faɗa an tani da abatu rabbata wa an tara al-hufata wa kaza wa kaza haka ya lissafo duk alamomi ya faɗi kanana ya faɗi manya shi kenan amma ba wai ranar ba shi za ka ce din ranar juma'a duk wanda suke doron ƙasa suna firgita da juma'a an dai faɗi rana juma'a amma ta wace shekara ba mu san ta ba duk halittun duniya in juma'a ta zo firgita suke banda mutum da aljan amma dabbobi da tsuntsaye da duk wato jimada kowanne firgita yake har sai rana ta faɗi amma shi ranar malam bahaushe musamman ɗan adam ranar zai taso a ranar saboda bikinsa za a yi azabar doron juma'a za a yi taso wanda su magabata kurjiki suke shiga ai ta bauta wa Allah ko da in la aka sai ba shi ba fitowa sai karatun alqur'ani sai zikiri sai salatin annabi amma mu a lokacin daga la'asar din zuwa isa ya su zai wai biki yaji ran juma'a to sai yace wato wa yunzilul gaisa kaga wannan nabi kenan ba wanda ya san ranar alkiyama sai Allah wa yunzilul gaisa sannan babu wanda ya san wato yanayin yadda za a saukar da ruwan sama sai Allah wannan bai koyi hasashen wato ɗan weda hokas ba bai koyi ba idan sun zo sun ce muna tsammanin za a yi ruwa kaza in sha Allah ba ba da bi ilimi amma ka tambayi ɗan weda hokas cewa idan ruwan zai sauka a wata unguwa da wata unguwa zai sauka wannan ilimin Allah yake koyewa sannan lita nawa za a zubar sannan idan nijar ta sako shuka nawa ce za ta fito sannan gida nawa zai rusa gida nawa ne ba zai rusa ba sannan mutum nawa zai jika shi ne abin da Allah yake korewa ba wai bayanin cewa za a yi ruwa gobe ko ba za a yi ba wannan ilimi ne ba komai kan wani yake ya ci karo bai ci ba shi ne wai majulul gaita dan sai a tashi ruwa a ganduwa ya ta abun da ba to ka tambayi dan weza ko kan zai sani ba shi ya san za a yi ruwa kawai a kanu shikenan kun gani shi kenan sannan na uku sai yace wa ya'lamu ma fil arham Allah shi kadai ya sa abin da ke cikin mahaifa shi ma wani zai zo ya ce ma to ai ita ma wannan ayat ta ci karo in ya ja ta moriyar da ta cika masa bi sai ce ta ci karo to wata ci ba ba cin karan da kai domin abin da ake korewa shine duk wani likita kowaye shi a doron kasa eh ba ba likita ba da yake scanning ya ga ma cewa za a yi wannan yaron ana sa ran za a yi shi bakwai sha bakwai ga watan Julai ko sha hudu ga watan Julai to duka wannan bayanan ilimi ne ka je ka tambayi likitan baya gaya ba baya fitar da EDD sai lokacin da ya kai wata hudu ko ba ka bari ba ta fitarwa da EDD zare ayye ma kana a gane tana da ciki wata biyu ko wata kaza amma ya zo ko a rika ganin wato dan numfashi kawai amma ba za a iya gaya ba a wannan lokacin a ce namiji ne ko mace ba ba wani likita a doron kaza kai ba wai likita ba ko malamin da ya karanta addini ya karanta littattafan fiqh ko ni yanzu in kazo in dai mace za ta iya gaya mai randa sai confusing to zan iya gaya mata EDD din ta fiqh hanje don malamai sun yi wannan bayanin akwai ilimi cewa idan ta san cewa yau sai confusing to abin da ake yi sai a ce randa ta cika wata tara ya ce ta ƙara kwanakin al'adar ta kai to rana ake zaran za ta yi shikenan wannan ba ilimi bane shi ke nuna ka san ilimin Allah ba ya nuna haka misali kwana hudu take al'ada sai a ce to ta yi wata tare yau ya ta ƙara kwana hudu a na hudu ake zaran za ta yi wannan ilimi malaman fiqh sun ce sun wannan bayani amma daga lokacin da yake dugon malin ba wani likita a duniya da zai zo ya gaya ma cewa wannan wato namiji za ya ba ko mace ko ran da ya muku wani abu hatta malaiku malaiku da ake wakkalawa shi kula da jariri a cikin mahaifa ba ta sanin me za a haifa sai wata hudu domin a lokacin za su tambayi ubangiji cewa a zakarun al'unsa wannan namiji ne ko mace a tamamun amsikatun zai zo ne da cikakkiyar halitta ko barinsa za a yi a lokacin fa Allah ne ba su amsa ballanta na wani an cin takalmi wato warin takalmi kidan ka na biyo babu wanda zai san wannan sai Allah sannan bayan nan wannan da za a yi bayan zu in ya muri ne ko ba wuri misali sannan kuma me yanayi salata sannan me zai zama shekara nawa zai yi a duniya duk fa shi Allah yake korewa sannan idan ya tashi basara ke ne ko kuwa talaka zai samu mukami kaza zai yi siyasa ko ba zai ba sannan zai hada ta alqur'ani zai ba ga wata bandiri ko ba zai duka wannan ilimin ake magana shekara nawa zai a duniya ba wanda yake zai ba wannan sai Allah shi shine wa ya'lamu ma fil arham ya san abin da yake cikin baya ba duka wannan ake wayannan ilimin muka da wanda zaka ta hararowa da su ake sannan idan ya yi ya'ya nawa zai yi ko kin da nawa duk yana cikin ilimin Allah ba wanda ya san sai Allah to idan likita ya zo yanzu ya ce za a yabo wani zai zo yace makaretan banza ya hudawa ba ya hudawa bane Allah gafarta wala yadda kake sallah suna yi kuma in musulmi ka zamu ilimi ne wannan ba komai wayannan da muka fara bayani da shi Allah yake korewa amma ba wai bayani hakkawa ake ban ka samu gani sosai wanda kuka saba in ana tsani kin ma zai ce zo ka gani ko mace ko namiji sai nuna ba kai ma za ka gani sai kai yanke hukunci da kanka da yaro ya fara hukun hukun yana duba tsakankanin kawarsa suke duba sai a ga al'aurarsa ta namiji ce ko ta mace wannan ai ilimi ne wannan lokacin da an zo bai gama budewa an gani ba sosai wannan wato umbilical cord din da ta rufe gurin wani zai dauka namiji ne zai ce namiji mutane ko kuma a samu mace sai a ce maka da banza maka ba kariya dama expectation ake ma magana ilimi shi da shi ba zuwa suka yi dole ba ilimi ne an fahimta da kyau ko to saboda haka wannan shine wai alamu ma fil arham kaga na uku kenan wannan mukullin gaibu na uku ba wanda ya gani sai Allah sannan sai yake wa ma tadri nafsin ma za ta ci gada babu wani rai da ya san me zai tsoruwar ta gobe gobe sai da kai fulani ne amma goben na iya zuwa ka da iya kama ba za ka yi ba mutum nawa ne wato bai dauka zai zo karatun nan majiya yana mura amma ya fito amma ya kama yankewa a yanayin sa cewa ba zai je karatu ba amma yau Allah ya bashi dama da aka da aka sai ya samu karfi ya fita ko aka gida ma har ya je kasuwa shine wa ba ta ni na mutum ma za ta ci gadan na uhudu kenan na biyar wa ma ta ni na mutum bi ayi abdin tamut ba wani rai da ya san a inda zai mutu ballan jira ka ce a ya aka ba kabarin ka wai kai anan za wa ya ga ba a Najeriya za ka mutu in Allah ya ga ba a Misira za ka mutu shine malamai suka ce wai ba ta kawa bace ba tsaba tsoron Allah bane mutum ya sa a haka ba kabari wai shi kawai wannan kabarin zane a haka ajewa suka ce ajiye ne kafani shine ta kawa da abin da za a yi wato hidima da shi ne kafani tirare da abin da ya kama da wannan wannan ba komai magabata sun yi amma ba a taɓa samun wani magabaci da muka taɓa ji cewa ya haka kabarin da ya ajiye yana jira ba to shine wa mata da nafsin bi ayi ardi da babu wani rai da yasan ina zai mutu inna allaha alim lalle Allah madaukakin sarki masali habirun wanda yake gwani ne ba da labari wato wajen wato abubuwan da wato za ta faru akwai hadisi na ibnu mas'ud da annabi yake mafatihu kulli wato shay'in kamsin ko mafatihu utiya nabiyukum sallallahu alaihi wasallam mafatihu kulli shay'in ghairu khamsin an bawa annabin ku bukullan kowanne abu amma banda abubuwa biyar sai ya dauko wannan ayar sai inna allaha indahu ilmu sa'a wa yunzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taktibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna allaha alimun khabir wadannan hadisi ibn abbas kuma da yake bukullan gaibi guda biyar ne sai aka kawo wannan ayar saboda haka shine yake bayani akan gaibi inda za ki nuna min lokaci yayi na dauka da za mu samu ragowar lokacin ba ne ya kamata mu tsaya abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya yaje mana insha Allah ta'ala yau sha hudu ga watan Sha'ban za mu rage karatu gaba ɗaya dai bayan sallah idan Allah ya kai mu amma insha Allah ta'ala za mu yi tafsiri da azumi a masallacin da muka saba yi zai faɗi bibi jama'a amma ba zan da aka fara azumi ya kai wa cikin da la'akar kamar yadda aka saba a awa ɗaya za mu dora a inda aka tsaya shekara biyu ba yake don kuma yin shekara biyu kenan ba shekara biyu ne ko ba a yi karatu ba insha Allah ta'ala za mu tura da sannan kamar yadda muka faɗa wannan satin duk karatun cikin da muke da za Allah za mu kokari a rike karatun mu na talata da muke yi ma muka yi ranar talata a sai bayan sallah haka na laraba shi ma kamar yadda aka saba wanda muke alamis kuwa idan mun kammala shi wannan satin da ya shuɗe muna roƙon Allah mana ku sai garki ya haɗa ma cikin ladan gaba ɗaya duk abubuwan da muka karanta eh akwai na zo da wani littafin da zamu yi ran laraba shi ne al-mawsu'atul malkiyya na ɗayan da wannan littafin da ta wanda shi ana iya samun ka amma matsalar ce a mawsu'a din da take na ɗaya ne biyu ko shi kawai ina da lamba ba da ita to da shi yayi kokari ya bugo mana wancan ko kuma ba zan ce zan baki kai tsaye ba zabi a jiya ce kawai in ja Allah ta'ala ranar laraba shi ma daga ranar mun gama abubuwan da muka faɗa dai yayin da ba mu ranar da wannan wato abu Qur'ani da muke karanta Allah ya sa ya cike mu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya cike sarki ya ji kansu da gafara mu da muke da rai Allah ya madaukakin sarki ya inganta lafiyar mu ya kusa mu fita da imani muna kowa ubangiji da sunan sa kyawawa da kuma kuma madaukaka marasa lafiyar mu gida ya asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu suna roƙon ubangiji da sunayen ta kyawawa da ko kusa da ɗaukaka waɗanda suka yi mana wasiya da addini na alƙairi na biya wasu bukatu suna roƙon ubangiji da sunayen ta kyawawa a ƙasar mu Allah ya zama da ita lafiya kuncin rayuwa da al'umma ke ciki da tsadar rayuwa Allah ka yaye mana yan kasuwan mu da wato ma'aikatan mu waɗanda suke da matsaloli Allah ka yaye mana Allah madaukakin sarki ka shiga al'amuran mu duniya da rayuwa اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبعك يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحبنا فاعف عنا اللهم استجب دعاءنا ودعاء من سأل بدعاء برحمتك يا هادي يا سلام صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين